أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala tare da jinjinawa ga manzon tsira manzon rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa gaba ɗaya da waɗanda suka bi su a tafarki na gari har zuwa iranar ƙarshe wato wannan shine wato majalisinmu ko darasinmu kenan na ɗari da ashirin da biyar a wato karatu da muke gabatarwa mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdul qadir ar-razi za mu tashi ne wato a wato mas'ala ta ɗari hudu da tis'in da uku a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha domin muna bin jerin ayoyi ne to wannan aya kuma wato dukkansu sun kawo ta to amma da yake a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid muka dakatar da karatu kenan za mu fara da ita sannan sai mu wato dora akan sauran to a mas'ala ta 493 malam yake cewa fa in qila idan aka ce fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa kharru lahu sujjada inda Allah ya ce wa rafa'a abawaihi alal arsh annabi Yusuf ya daukakar da iyayen shi akan al'arshi ko ya dora su akan al'arshi da ƴan uwansa kenan wa kharru lahu wa rafa abawahi alal arshi ya daukar da su akan al'arshi wa kharru lahu sujada sun fadi sun masa sujada malam yace kaifa jaza lahum ya ya halatta gare su an yasjudu li ghairillahi ta'ala a ce sun yi sujada ga wani Allah tare da cewa annabi Yusuf annabin Allah ne sannan kuma babansa annabi Yakubu annabin Allah ne ba a ce ku san addini ba kulna za mu ce la'allahu yana yiwuwa kana sujuda indahum tahiyatan cewa yin sujada a wajen su gaisuwa ce wa takrimatan girmamawa ne kal qiyami kamar tsayuwa wal wal musahafa indana kamar musahafa ina ganin musafaha ne shi wato ko kuma musahafa daga sahafa ne wato shine wato gefen wuya mutum ya buga yadda ake ɗauka wuya da wuya a abin nan shine musahafa an gane ko ba musafaha ba domin musafaha ba da hannu ne wannan ba matsala bane ina ganin kamar haka yake tunda sahafa ne ake cewa kamar ya wannan ya ba da gefen sa wannan ya ba da gefen sa kenan tana yiwa gaisuwa ce irin tasu kenan sai zama to kamar irin wannan ne sujada su ma haka suka dauke ta wa qila malin yace kana inhina'an kan ruku'i a'a wannan gaisuwar da an kai mishi kenan kana sujudu inhina'an sujada ce irin ta dan dukawa kan ruku'i kamar ruku'i irin dan dan durkuso walam yakun bi wad'il jabhati bai kasance ba ana dora wato aljabha shine wato goshi kenan alal ardi akan ƙasa an gane ko illa anna qawluhu ta'ala malice sai dai in mun ce ba a kafa goshi akan ƙasa ba fadar Allah subhanahu wata'ala wa kharru sun fadi ya aba zalika wannan ya aba zalika za ta hana wannan kina abin da ake son a ce li annal khurura domin faduwa ibaratun anis suqut shine a ce mutun ya fadi idan a larabci an ka ce kharra sajina ana nufin ya fadi yana mai sujada malam yace to wala yaridu alaihi qawluhu ta'ala kuma ba za a gitto ma wannan ra'ayi ba na cewa kharra baya nafin faduwa ai sujada inda anka cewa kharra raki'an annabi yaqub kharra annabi daud afwan a cikin suratul sad kharra ya fadi raki'an yana mai ruku'i na ana nufin yana mai sujada an gane ko li annahum qalu arada bihi sajidan na ana rufin sujada ne ba ana rufin ya faɗi yana mai ruku'i ba kenan nan kalma ta ruku'i ta zo tana rufin sujada a cikin alqur'ani kamar yadda wani lokaci man adraka sajidatan min as-salati faqad adraka as-sala wanda iske sujada malamai suka ce na ana rufin wanda iske ruku'i domin in baka samu ruku'i ba baka samu sujada ba kenan sai kai hattara wani lokaci kalma ta ruku'i sai ta zo tana rufin sujada wani lokacin sai kalma ta sujada ta zo tana rufin ruku'i amma sai ka iske ɗalibin ilimi ya tuma ya bada wata ma'ana wadda ba ita ba ana bukata a koma ma malamai a koma ma sharha na littattafai a gani kuma a ga dalilan su kaga da cewa harra ana nufin raki ana nufin annabi Dawud ya yi sujada kuma nan raki an kaci sannan kuma can man adraka sajdatan cikin hadisi hadisi ne ingantacce an gane ko man adraka sajdatan min as-sala wanda ya samu sajada amma ba ana nufin sujada ba dan in ka iskiri man cikin sujada wanda raka a baka da ita ana nufin wanda ya samu ruku'i man adraka kenan wato sajdatan a cikin wannan hadisi da yazo sajda ana nufin wato ruku'i to dan haka dai ya kamata ɗaliban ilimi su fahimci wannan ko da mun ce rawi ne ya ruwaito da haka ba matsala amma dai nan akwai sajdatan akwai raka'atan to an ce raka'atan ai ta hada da ruku'i da sujda amma an ce sajdatan ai sujda ake nufi da haka ko da mun ce rawi ne yayi to amma dai ma'anar ya za a yi a fahimce ta kaga yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan malam yace to da anka ce wa kharra raki'an li'annahum qalu malamai sun ce arada bihi abinda ake nufi da shi sajidan ya fade na mai sujada shi annabi ayyub eh, annabi daud afwan a cikin suratu sad fa abbara anis sujudi sai Allah ya yi amfani da kalma ta sujada bin ruku'i wato fa abbara anis sujudi bin ruku'i yayi furuci da kalma ta ruku'i amma sujuda yake nufi kama abbara anis salati kamar yadda yayi furuci da sallah fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala warka'u ma'ar raki'in ku yi ruku'i tare da masu ruku'i ai sallu ma'al musallin ku yi sallah tare da masu sallah domin ba ana nufin kawai ka zo ka yi ruku'i ba ka taho ka ana nufin ai sallah kenan na an faɗi ruku'i amma sallah ake nufi to wannan kenan to sannan kuma warka'u ma'ar raki'in wasu kace wannan yana nuna cewa shine yin sallah ta jam'i wajibi ce domin nan an ka ce irka'u ku yi ruku'i ma'ar raki'in tare da masu ruku'i to kaga wannan yana da cewa kenan ka je masallaci kai sallah domin irin da ba da haka nan bane to ai kowa sai shi sallah a gidansa ba sai an je masallacin ba kenan dole ne suka ce wannan yana nuna daga cikin dalilan da ke nuna sallar jam'i wajibi ce sabanin yan shi'a da aqidar su suke ganin wato sallah ta jam'i ba ta zan wajibi ba sai mahadi ya bayyana to kaga shikenan wanda ya ga dama sai shi bi dinin sallar ya kwancin sa kaga akwai hatsari cikin irin waɗannan aqidu sannan kuma waɗansu kuma sun tafi cewa na ana warka umar raki ina nufin ka kasance mai yin sallah tare da masu yin sallah kinan ka zama to kai musulmi ne kana bibiyar al'amuran ubangiji tare da masu bin umarnin ubangiji wasu sun fassara shi da haka wallahu ta'ala alam malam yace to waqila lahu an gane ko an ce wa kharru lahu kenan waqila an ka ce lahu ai li ajlihi don annabi yusuf suka yi fallamu lis sababiyya ita wannan lamun ba ana nufin sun yi ma annabi Yusuf sujada bane amma ana nufin sun yi sujada dan shi an gane ko ita ce asbabiyya don abu lali ta'diyati sujud ba irin ta ta'addin fi'ili ne na sujada ba ila Yusuf alaihi salam zuwa ga annabi Yusuf kenan fal ma'ana abinda ake nufi wa kharru sun faɗi li ajli Yusufa dan saboda ni'imar da Allah ya musu ta annabi Yusuf samun shi raye shi annabi yaqub da sauran ƴan uwansa da kuma da Allah ya musu ni'ima sun ga dan uwansu an ka shirya sai suka fadi sujjadan lillahi ta'ala suna masu sujjada ga Allah shukran suna masu godiya ala jam'i shamlihim bihi da Allah ya hada wato jama'a su da shi an rarraba amma Allah subhanahu ta'ala ta annabi Yusuf shine asadiyya haduwar su gaba daya kina sai zaman tonan lahu ana nufin li ajlihi don saboda godiya ga Allah suka yi sujada Allah ya ba su annabi Yusuf wanda ya hada su waƙila waɗansu malamai sun ce ad-damiru fi lahu na lahu yaudu ila Allah ta'ala bar ma yana kuma ne zuwa ga Allah malin yace to wa hadha wajhu wagga huska da sun ce wa gaina wagga huska ta fassara kenan yadfa'uhu abin da yake tunkuɗe ta an gane ko qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl da annabi Yusuf yace wannan baba tawilin shine hakikanin abinda nan kalma ta tawili wani lokacin tana nufin fassara kalma ta tawili wani lokacin tana nufin wato komawa al'amur zuwa ga hakikaninsa sannan kalma ta tawili wani lokacin tana nufin abu a bashi ma'ana wadda ba ita ce tafi fitowa fili ba amma saboda wannan su dalilai na daban wanda galibin malaman tafsiri da malaman usulul fiqh al-mutaakhirin suna amfani da wannan to nan ta'awili na nufin hakikanin al'amarin an gane ko ba kuma fassara yake nufi ba ko kuma kace fassara yace ya abati hadha ta'wilu ru'yaya yace ya baba in ji annabi yusuf wannan shine hakikanin fassarar mafarki na kiran gashi a abu a aikace min qablu kafin haka an gane ko qad ja'alaha rabbi haqqa Allah ya tabbatar da shi gaskiya to sai malam ya ce to kenan ba a ce damiri ya koma zuwa ga Allah don in an ce wannan shine fassara mafarkin sa dan ya ce a farkon surat inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin su yace ya gane su sun yi masa sujada to kenan sai ce ba a cewa damiri ya koma zuwa ga Allah shi yasa malam ya ce to wannan fassara cewa damiri wa kharru lahu sujjadan sun yi sujjada ga Allah lahu yana koma zuwa ga Allah ce akwai rauni saboda shi annabi Yusuf ya ce ra'aytuhum li sajidin sai dai a dauki cewa ko dai gaisuwa ce irin tasu a wancan lokaci amma a shari'a mu an shafe ta dan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ummul mu'minin Aisha wanda manzo Allah sallallahu alaihi cewa lo kuntu amuran ahadun an yusjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha da zan umurci wani ma wani sujada da na umurci mata ta yi ma mijinta sujada to kaga ashe a shari'ar musulunci babu wannan sannan kuma wanda suke cewa ai wannan yana nuna cewa ana yi ma iyaye sujada ko abin nan aka ce wannan ba hujja bane dan an ce wa kharru lahu su suka faɗi suna masa sujada to ai shi iyayensa ne da yayunsa to mu kuma yadda suke cewa kenan shin iyayen ne da yayun za su yi ma ƴaƴan su jira ko ko ko ko ƴaƴan ne za su yi ma iyayen su to kaga dai ko a cikin fadar magana da suke fada babu wani dalili kuma Allah ya ce wa annal masajid lillah wato masajid gabban sujada masajid lokacin sujada masajid yin sujada masajid wurin sujada lillahi na Allah ne kinan ba, ba gaban lokacin wurin gaban wurin da za a yi sujada duka na Allah ne babu wani wanda yake da su don haka wani bai cancanta a yi masa sujada ba wanda ya kiya kuma shi ya sani zai ɗauki makansa abin da ya fi ƙarfinsa. To, Allah kai muna tsari. Mas'ala ta gaba sai mas'ala ta ɗari hudu da tis'in da hudu a cikin suratu wato Yusuf kenan a cikin kuma littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi. Malam yace fa in kila idan aka ce kaifa zakara Yusuf alaihi salam ya an kai Annabi Yusuf ya ambata ni'matallahi ta'ala alaihi ni'ma Allah a gare shi fi ikhrajihi min sijin ya faɗi cewa Allah ya fitar da shi daga wato kurkuku faƙala ya ce wa qad ahsana bi Allah ya kyautata mini duk da yake malaman larabci suka ce to na an yi niya ba asalin ahsana ilaihi ake cewa ya kamata a ce wa qad ahsana ilayya sai ce wa qad ahsana bi kina sai suka ce wasu haruffa suna wakiltar waɗansu waɗansu kuma suka ce a'a bikin nan ba wai fi'ili ne an ka shafi ahsana ya zo wurin sa kenan su ba harafin sun ka dauka ba sai suka ce to ya shi ahsana ya kumshi ma'anar latufa kenan wa qad latufa bi ko an gane ko Allah ya ji tausayi na magana ce wadda take malaman kufa su sun ka dauki akwai niyaba sai inda ba ta yiwuwa malaman kuma basar sun ka dauki at-tadmir sun ka ce fi'ili ne ake canzawa akwai bincike mai yawa a karkashin wannan mas'ala muna kawo shi ne saboda dalibai su san da akwai shi kuma su tsaya damce wajen bincike yace wa qad ahsana bi Allah ya kyautata mini inji annabi Yusuf id akhrajani min as-sijn da ya fitar da ni daga cikin kurkuku suratu Yusuf aya ta 100 wa lam yadhkur ni'matahu alayhi amma bai faɗi ni'mar Allah ba fi ikhrajihi min al-jubbi da Allah ya fitar da shi daga wato jub wato rijiya kenan ana ce mata albir ana ce mata aljub wa huwa azamu ni'ma kuma alhali ko fitar da shi daga cikin rijiya shine an mafi girman ni'ima li anna wuqu'ahu fil jubbi domin fadawar da ya a cikin rijiya ko ko kada shi da akai a cikin rijiya kana a'zamu khataran shine mafi girman hatsari qulna zamu ce inna ma zakara hadhihi ni'ma ya ambaci wannan ni'ima duna tilkan ni'ima badda wancan ni'ima li wujuhin saboda wasu dalilai abin da yasa bai faɗi fitar da shi daga cikin rijiya ba amma sai faɗi fitar da shi daga cikin kurkuku li wujuhin saboda wasu dalilai in an ce li wujuhin saboda fuskoki amma ana cewa saboda wasu dalilai ahaduha na farko anna mihnata sijni cewa jarabawa mihna in an ka ce mihna da ha karamin jarabawa daga imtihani in an ka ce mihna da ha babba ana nufin aiki kina anna mihnata mihnata sijni cewa jarabawa ta kasancewa shi cikin kurkuku an gane ko wa musibatahu da kuma musibat wato shi kurkuku kanat a'zamu ta fi girma li tuli muddatiha saboda ta fi jimawa fa innahu cewa shi labisa fihi ya zauna a cikin kurkuku bid'a sinin wato shekaru masu tsawo ya an ce bid'a daga uku zuwa tara zuwa goma wa ma labisa fil jubbi illa muddatan yasira bai zamna ba a cikin wato rijiya sai dan lokaci kaɗan kenan idan an ka kalli shekarun da ya a kurkuku da kuma shekaru da dan lokacin da ya a cikin wato rijiya kawai sai ya zaɓi wato ma'ana kenan sai ya faɗi kurkukun saboda lokacin da ya zauna a cikin kurkuku ya fi tsawo asani na biyu sun kace annahu shi inna malam yadhkurul jub bai ambaci rijiya ba kai la ya kuna fi zikrihi taubihun dan kai ya kasance cikin ambaton cewa an fitar da shi daga rijiya akwai zargi wa taqri'un akwai munanawa li ikhwatihi ga yan uwansa inda qawlihi lahum da yace musu la tasriba alaikum al daga yau babu zargi akan ku babu wata mummunan magana to kenan ko yanzu in yace an fitar da shi daga cikin rijiya kenan baban shi zai iya sa tsammanin cewa ƴan uwansa ne suka kada shi cikin rijiya tunda ba zai iya gane ba amma tana yiwa ya gane cewa ƴan uwan shi ne suka yi wannan aiki kaga an samu matsala kuma ya ce babu zargi akan su kenan kamar yana tuna musu wancan abin bakin ciki da aka aikata to asalisu na uku anna khurujahu min as-sijni fitar shi daga cikin waɗansu malamai suka ce fitar abin da yasa ambaci fitar shi daga cikin kurkuku bai faɗi ba fitar shi daga cikin rijiya anna khurujahu min as-sijni kana muqaddimatan li mulkihi eh muqaddimatan kenan ya kasance muqaddima ne shimfiɗa ce li mulkihi ga mulkin sa wa izzihi da kuma buwayarsa da samun ɗaukakar sa falidhalika zakarahu sai ya faɗe shi wa khurujuhu min al-jubbi fitar shi kuma daga cikin wato rijiya kana muqaddimata zulli ya zamanto shimfiɗa ce ta samun kaskanci ba ana nufin ya kaskanta ba ma'ana samun rauni war riƙi da bauta wal asri da kasancewa shi an ɗaure shi an riƙe shi kamar dai wanda an ka kama a wajen yaki ba wai ana nufin an yaki an ci shi ba falidhalika lam yadhkuru shi yasa bai faɗi wannan ba arrabi'u na hudu anna musibata sijini cewa musiba ta kasancewa shi cikin kurkuku kanat a'zamu indahu ita taffi girma a wajensa limusahabatil aubashi domin ya abotakanci al'aubash ana iya cewa munanan mutane wal arazil da kaskantattu wa a'da'uddin an gane ko limusahabatil aubashi wal arazili kenan da kaskantattu wa a'da'iddin da makiyan addini bi khilafi musibatil jub sabanin musiba ta mi ta aljubbi samun kansa cikin rijiya da aka jefa shi fa innahu domin shi a wannan lokaci a cikin rijiya kana ya kasance mu'nisuhu fihi wato fa innahu kana mu'nisuhu wanda ya kasance yana ɗebin masa kewa shine mu'nis daga anasa yu'nisu na ana nufin ba tsinkaya ba wanda ke ɗebe masa kewa fihi a ciki jibrilu an gane ko shine mala'ika jibrilu wa ghairuhu da kuma wani jibrilu min mala'ikata mala'iku alaihi salam amincin Allah ya tabbata a gare su kina sai kasance cikin rijiya yana tare da mala'iku don Allah ya ce wa auhayna ilai almuhimmu dai wannan lokaci ba ya tare da wasu kafirai amma can cikin gidan kaso yana tare da mutanen da ba su yi imani ba kenan wannan sai da mantu ya fi tsanani a gare shi ina fata an fahimce ni waɗansu malamai sun tafi akan wannan to kaga dai maganganu ne malam ya kawo daban-daban to yan uwa musulmi wannan ita ce mas'alar da malam ya kawo a ƙarshen mas'ala ta ɗari wato mas'ala ta ƙarƙashin aya ta ɗari to yanzu kafin mu je a gaba cikin wannan littafin sai mu dawo a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Shankiti domin shi ma a ƙarshen aya ta ɗari ya kawo bayani kan wannan a mas'ala ta 94 a cikin suratu Yusuf a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab malam yace qauluhu ta'ala fadal Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'a bikum min al-badwi Allah ya zo da ku min al-badwi daga ƙauye ma'ana lokacin da Annabi Yusufa ya ce wa babansa wa qad ahsana bi Allah ya kyautata mini iz akhrajani min as-sijn da ya fitar da ni daga cikin kuku kurkuku wa ja'a bikum min al-badwi kuma Allah ya kawo ku daga ƙauye kuka zo birni to malam sai kawo dai wa ja'a bikum min al-badwi ni kawo sauran bayanin da mu fahimci aya malam yace to hadhihi al-aya wannan aya ya dullu zahiruha zahirinta yana nuna ala anna ba'd al-anbiya'i tana yiwa kamar sashen annabawa bo isa min albadiyati an turo su an tayar da su kenan an mayar da su annabawa min albadiyati daga ƙauye wa qad jaa fi mawadi'an fi mawadi'in fi mawdi'in akhar ya zo a cikin wani wuri ma ya dullu abin da yake nuna ala khilafi zalika akan sabanin wannan wa huwa qawluhu ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalna min qablika ba mu taɓa turowa gabaninka ba illa rijalan sai mazaji kaga wannan nuna cewa ba a taɓa aiko ba annabiya ba mace sannan nuhi ilaihim min ahlil qura waɗanda muke musu muke muke musu wato wahayi kuma min ahlil qura waɗanda za su kasance min ahlil qura daga mutanen qurani in an ce min ahlil qura ma'ana daga mutanen alƙarya kenan wannan nuna cewa ba a taɓa turowa annabi ba face sai ya kasance namiji kuma ba a taɓa turowa annabi ba face sai ya kasance mi sai ya kasance daga cikin mutanen birni ina fatan an fahimce ni sannan kuma da Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim idan muka diba hafsu shi karanta nuhi ilaihim muna musu wahayi sauran qurra sun karanta yuha ilaihim ana musu wahayi to alaka tsakanin wannan qira'a da waccan yuha ana musu wahayi ba faɗi wa yake musu wahayi ba qira'a ta hafs wadda ba ta jamhuru ba nuhi musu Allah muke musu wahayi kuma nuhi din na annunu nunu azama ce tana nuna girma Allah ba tana nufin akwai Allah daban-daban ba don qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan wa ma min ilahin illa ilahun wahid to almuhimmu dai wannan aya ta nuna cewa ba a taba turo manzanni gaban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba face mazaje sannan kuma mutanen birni to malam yace to ita ko waccan ta ce minal badwi Allah ya kawo su daga ƙauye shin to annabi yaqub mutumin ƙauye ne ina fata an fahimce ni tawo sai malamai yace malam yace wa ujiba bi an hadha bi ajwibatin malamai sun bada amsa kan wannan mas'ala min ha waɗansu suka ce anna yaquba shi annabi yaqub nubbi'a Allah ya mayar da shi annabi ne min alhadari yana a birni shine alhadar nan yana halarci a birni kenan thumma taqala ba'da zalika an gane ko nan sai ya cirata ila albadi ya kuma kauye da zama waɗansu suka kawo wannan ra'ayi an gane ko mai tahqiqin wannan littafi yace kadiba cikin tafsirul qurtubi kadiba cikin al-bahr al-muhit kadiba cikin tafsirul arusi kenan in kadiba ita na yawa ma karkashin wannan ayar malin yace to wa minha waɗansu malamai suka ce annal murada bil badwi abinda ake nufi da al badwi ƙauye nuzulu mawdi'in ismuhu bada kamar dai annabi yaqubu ya zamna ne wani wuri da ake ce ma bada huwa al madhkuru fi qawli jamil shine wanda ma an ka faɗa cikin qawli jamil wani mutum da ake ce ma jamil au kusayyir ba kasirun ba kusayyir sunan wani sha'ir ne ana kiran shi kusayyir yace wa anta allazi habbabta shaghban ila bada wa anta kai ne allazi wanda habbab wa anti allazi habbabti ke ce wadda kinka sanya so, so shagban wato don saboda jayayya an gane ko a shagab shine wato jayayya ila bada zuwa ga bada ilayya zuwa gare ni wato son ta e, tasa akwai ya so jayayya ko kuma ya so fuskantar wannan wuri wa autani biladun siwahuma alhali shi ko ba garin su bane amma saboda ita dole ya tashi ya koma can koko ya fuskanci wannan wuri yace halalti bi za marratin thumma marratan halalti kin sabka bi hadha ga wannan wuri marratan thumma marratan bi hadha kenan in kin kaza nan ki tashi ki kuma nan fa tabal wadi ya likilahuma yace sai ji dadin duk zama wannan wuraren guda biyu ina fata an fahimce ni mai taqiqin wannan littafi ya ce wannan yana daga cikin al-bahru tawil wato min at-tawil kina al-bahr at-tawil kamar yadda malaman ilmul arud suke cewa duk da yake wazani guda 16 ne cikin ilmul arud wasu kuma sun ce yanzu akwai an ƙara ko guda takwas ne wanda ana ganin Khalil bin Ahmad al-Farahidi shi ya kirkiro wannan ilimi na al-awzan ash-sha'riyya babi ne kuma ilimi ne mai fadi wanda kuma ɗaliban ilimi suna iya karatu a kansa ina fatan an fahimci ni to almuhimmu dai sannan kuma akwai kuma wata riwaya da aka yo wanda ana ganin Abubakar al-Hazimi an gane ko wa riwayatu diwanihi akwai riwaya da an kawo cikin diwanin shi la'amri laqad hassanti shaghban ila bada kinan ba wancan ba wa anti allazi habbabti shaghban ila bada akwai riwaya la'amri laqad hassanti shaghban ila bada kin kyautata la'amri ina rantsuwa da raina ko kuma tun da jahilci ne ba a cewa ana rantsuwa da ran mutum Allah ne ake rantsuwa da shi duk da ke wasu malamai sun ce kalma ta la'amri ba laifi a dauke ta matsayin rantsuwa amma dai asalinta la rabbi amri ina rantsuwa da ubangijin rayuwa ta an shahi rabb indai ana son abin ya tafi babu sabani laqad hassanti shaghban ila bada kin sanya su zuwa ga bada wuri ne ilayya wa autani biladin siwahuma garin sa kuma wato wani wuri ne wanda ba shi ba yace to halalti bi hadha ke zamna a wannan wurin hallatan wannan wurin zama sun mahallatan zama sun wato kin zamna nan sannan kuma kin zamna sun mahallatan bi hadha kuma kin zamna a wannan wuri fa tsabal wadiya likilahuma sai ji dadin zama wato a cikin wannan sannan kuma akwai wata riwaya wa anti lati habbabti shaghbi ila bada ke ce kin ka sanya suna zuwa ga bada ilayya zuwa gare ni wa autani biladun siwahuma sannan kuma wuraren da nake zama ba garuruwa ba bane wa hallat bi hadha hallatan ta zamna a wannan wuri hallatan zama ثم أصبحت بأخرى سننت تاشي تكوما ونوري فطاب الواديان كلاهما sai wuraren guda biyu suka yi mai daɗi duk inda ta zauna dai shi dai a takaice zai tafi can shi matsayin sha'iri to a takaice dai kaga baituttukan zaka iske wani ɗalibin ilimi zai iske yaji wata riwaya wadda bai santa ba amma bai tsananta bincike ba to kaga duka dai malam mai tahqiqin wani littafi a karkashin Hamish a wannan taba'a da take tare da ni ta kursi Maliki Abdullah duk sun kawo su idan ba ita gare ka ba sai ka neme ta kaga wannan bayanin dan kawai zai ce a'a shi a littafin shi bai ga wannan ba tahqiqi na Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi na kursi Malik Abdullah na Jami'at Malik Saud kursi Malik Abdullah a can zaka samu wannan bayani don ɗaba'a ta littafi tana iya bambantuwa a wani lokaci taw kenan sai ya zamanto nan min albadwi ana nufin ba wai daga ƙauye bane wani wuri da ake cewa albadwi tana yawa ya zamanto ma ba ƙauye bane shine abin da ake son a ci malam yace to wa hadha alqawl wanga ra'ayi wannan maganar marwiyun an ibn abbas an ruwaito ta ga ibn abbas wala yakhfa bu'du hadha alqawl malan yace wannan ra'ayi ba zai boyi ba gare ka baka cewa ra'ayi ne mai yanda yake yayi nisa kama nabbaha alaihi al-alusi kama yadda imam al-alusi yanda fadakar akan cewa wannan ra'ayi yana da rauni fi tafsirihi a cikin tafsirin sa kaga amana ta ilimi malan ya nuna imam al-alusi ya faɗi wannan wa minha akwai wanda sun ce annal badwa shi abinda ake nufi da al-badwa a cikin wannan alladhi ja'u minhu wanda annabi Yakubu ya zo daga gare shi mustanidun lil hadari yana dangantuwa ne zuwa ga birni an gane ko fa huwa fi hukmihi yana karkashin sa kamar a ce wato wannan jiha ce akwai local government to in ka fito daga cikin wannan local government tana kusa da ita kamar zaka iske babban gari wani lokaci akwai waɗansu ƴan ƙananan ƙauyuka waɗanda suna kusa da shi kamar tamkar garin masu ki to sai a yi musu hukuncin sa to sai yasa kenan yanzu babban gari na Misra kusan sa ne Annabi Yaqub yake kenan kaman bari yana rayuwa ne a cikin babban garin kina wadansu sun tafi akan wannan malam yace fa huwa fi hukmihi yana daga cikin hukuncin sa ma'ana yana daga cikin hukuncin babban garin wallahu ta'ala a'lam Allah shine wato mafi sani to amma dai idan muka duba cewa kawai Annabi Yaqub tana yiwa Allah ya ya sa ya canza rayuwa ta ne ma'ana ya canza tsarin rayuwarsa ne da yana annabi ya koma kauye da zama domin annabi yana iya tafiya a wani kauye ya zauna kafin wani lokaci kuma wannan yana yiwuwa to wannan shi dai ne abinda wato malamai suka malam ya kawo a ƙarshen wannan matsala wallahu ta'ala a'lam to yanzu daga nan yan uwa zamu dawo ne a cikin littafin mu na as'ilatul qur'an al-majid domin shi malam ya kare mai daf'u ihamul ittirab ya kare bayani a cikin suratu yusuf sai suratul ra'd yanzu sai mu dawo cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi a ƙarƙashin mas'ala ta 495 malam yake cewa fa in kila idan aka ce kaifa qala yusuf ya an kai annabi yusuf ya ce tawaffani musliman Allah ka kashe ni ina musulmi wa huwa ya'lamu tare da cewa shi ya san anna kullu nabiyyin cewa dukkan annabi la ya mutu ba zai mutu ba illa musliman sai musulmi kulna zamu ce ya juzu yana yiwuwa an yakuna da abi zalika annabi Yusuf ya yi addu'a da wannan fi halati ghalabatil khawfi alaihi lokacin da tsoro ya rinjaya akan shi ghalabatan azhalathu wato rinjaya wadda ta wato tsoratar da shi shine azhalathu an zalika ilm ko ko ta tafiyar da ilimin sa daga wannan ta tafiyar da ilimin sa fitilka sa a wannan lokaci ma'ana yana cikin magagin mutuwa ne har ya fara jin tsoro tunda wani lokacin abubuwa suna iya damun mutum har ya zamanto ya fara manta abubuwan da ya san su shi yasa ce tawaffani musliman الثاني نبي أنه دعا بذلك ياي الدعاء ده wannan مع علمه tare cewa ya san annabawa ba sa mutuwa sai musulmai izharan lil ubudiyya dan ya bayyana ibada zuwa ga Allah wal iftiqari da kwadayi zuwa ga ga Allah wa shiddatir ragbati da tsananin nuna bukata zuwa ga Allah fi talabi sa'adatil khatima wajen neman wato kyakkyawan ƙarshe an gane ko wa ta'liman lil umma ya sanar da al'umma an gane ko al'ummarsa kuma in an faɗa macin al'ummomin da za su zo baya su yi ikhtida'i su yi koyi da shi har al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa talaban lithawabi kuma dan neman lada sai aikata wannan to wannan shi ne abinda malam ya kawo a gurguje amma kuma ana iya cewa annabawa sun fi kowa sanin Allah sun fi kowa tsoron Allah shi yasa ba sa yi makan su tabbacin su yan aljanna dai sori suna fatan sai sun mutu akan musulunci domin shi yasa annabi yaqub annabi shu'aib da mutanensa suka so ya koma akan kafirci yace a'a qadifta raina ala allahi kadiba إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا بزي mu koma ba zuwa ga hanya kusa in Allah ya so dan ya san in Allah ya so ya juyar da shi Allah zai iya juyar da shi ka ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a Allahumma ya muqallibal qulub ya musarrifal qulub ka gani ya kai mai juyar da zukata kenan annaba sun san Allah ba sabanin mu bane da aka cewa in an ce sabai an ce an gafarta musu in aljanna ne a ce maka sai su bari ne yin sallah a'a ba haka nan ake nufi ba su shi Allah ya san su ko su wane ne ba irin ka bane da wanda da an ce ma an gafarta maka kaje ka aikata ta bargaza to wannan shi yasa ya kamata mu fahimci cewa wannan sannan kuma wannan ya nuna cewa ashe annabawa dukkan su musulmai ne tunda annabi Yusuf ya ce tawaffani musliman kaga ashe ba yahudi bane annabi Ibrahim musulmi ne Allah ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima annabi Isa musulmi ne yazo da musulunci id qala falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون النبي موسى مسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين سنكم أنبان الله يتورو يتقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون النبي يعقوب ده أنس مسلمين أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون النبي سليمان مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين شيء سما بلقيس تتي رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين النبي نوح مسلمين واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيما مسلمين ده هكا بأتي النبي صلى الله عليه وسلم يازو ده مسلم سيدي أتي آآ يازو shine ƙarshen annabawa ma'ana ya zo da shari'a ta ƙarshe amma ba a cewa ya zo da addinin musulunci duk annabawa da musulunci suka zo aqida su guda ce shari'o'in su ne suke bambanta ya kamata ɗaliban ilimi su ya tara da wannan abu na ƙarshe da zan ƙara shine cewa da yace tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin shine abin da ake kira aljam'u akwai abin da ɗaya ba a yarda da shi ba to amma idan za a haɗa to sai zamanto daidai ne babu matsala wato abinda ake nufi tawaffani ka kashe ni to ai bai dace ma mutum ya roki Allah ya kashe shi ba don Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut amma da an ka ce musliman ina musulmi to kina in an hada yana fatan Allah ya kashe shi musulmi domin ko ka ce Allah ya kashe ka ko baka ce Allah ya kashe ka ba Allah kashe ka zai yi to amma kana fatan ka mutu kana musulmi shi yasa sai ya roki wannan ta haka kada a ce annabin Allah ya roki wannan fa in kila idan aka ce kaifa yajtami'ul imanu wash-shirku shin ya za a yi a ce imani da shirka sun haɗu وهما ضدان الهالي كيشوين جوناني حتى قال تعالى ها الله يتي وما يؤمن أكثرهم بالله da yawan su ba za su yi imani da Allah ba illa wahum mushrikun face su suna mushrikai qulna za mu ce ma'anahu abinda ake nufi wa ma yu'minu aktharuhum billahi da yawan su ba za su yi imani da Allah ba bi anna Allah ta'ala cewa Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi wa ma yu'minu aktharuhum bi anna Allah ta'ala khaliquhu da yawansu ba za su yi imani da Allah cewa ba Allah shine mahalicci gare su kenan wa raziquhu kuma shine ya arzita su wa khaliqus samawati wal ard Allah shine halicci samai da kasai qaulan a fada illa wa huwa mushrikun bi ibadatil asnam ko sun faɗi wannan sai sun yi shirka da tabauta ma gumaka fi'ilan a aikaci kenan sai zamanto za su faɗa da baki amma a aikaci sai sun yi shirka wannan shine abin da ake son a ci الثاني نبي أن المراد بها أبن دا أكي المنافقون منافقين yu'minuna bi alsinatihim suna imani da halshensu qaulan da fada wa yushrikuna suna yin shirka bi qulubihim da zukatansu i'tiqadan ta fuskar i'tiqadi kenan sai zaman tuma da fiqai ake nufi duk da ke wannan ta fuskar naqadi sai an cire shi domin wannan sura sura ce makiya suratu yusuf wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi hijira ba balantana ma a ce zancen munafikai ake yi sai dai ra'ayi ne malamai sun kawo shi munafikai ma za su iya shiga cikin wannan bayan saukar ayar amma ba kansu ta sauka ba asadis na uku annal murad biha abinda ake nufi da wannan cewa ba za su yi imani da Allah face sai suna shirka talbiyatul arab talbiya da laraba suke yi labbaik allahumma labbaik karba ma kira kenan shine talbiya da larabci fassarar sa kenan karba ma kiran Allah in an ce a shari'a kenan kanu yaquluna sun karance suna cewa labbaika asalin kalma ta labbaika da sa'adaika larabawa labbai kamar talbiya ne guda biyu to laraba in suna so su nuna abu ya maimaita tunda ba wai so biyu ne kawai za a faɗa ba sai su kawo abu biyu sai su yi masa idafa sai zamanto ana nufin an maimaita abin kaga an ce labbai ba ana nufin so biyu ne kawai za a karɓa kiran Allah ba ko sa'adaika ya kamata ɗalibai ilimi su fahimci wannan amma labbai ne na sai an ka ce labbaika saboda wajen idafa ana shafe nunun ta musanna da kuma ta jam'u muzakkaru salim labbaika mun karba ma kiranka la baka cewa su biyu ana nufin dai mun karba ma kiran Allah don nan biyu din ba wai su ne ake nufi ba lafazin su labbaika mun karba ma kiranka la sharika lak baka da abokin tarayya illa sharikan sai abokin tarayya huwa laka su mutanen jahiliya suna faɗin wannan naka ne tamlikuhu kai kan mallake shi wa ma malakaka kenan wa ma malak shi ko bai mallaki komi ba kenan wa ma malak bai mallaki komi ba fakanu yu'minuna sun yi imani bi awwali talbiyatihim farkon talbiyar su da sun ka karba mu kiran Allah bi nafi shirki sun ka kore shirka la sharika lak wa yushrikuna bi akhiriha karshe kuma sai su yi shirka bi isbatihi su tabbatar da ita su ce illa sharikan huwa laka tamliku wa ma malaka to kenan sai zamanto kamar farko sun yi imani karshe kuma sun abkar da shirka sai zamanto dai imanin ba imani wani wanda shari'a wato ta yarda da shi malam yace to fa in kila mas'ala ta 497 malam yace idfa in kila idan aka ce hadhihi talbiya wannan talbiya da suke yi tauhidun kulluha ai matsayin tauhidi take wala shirka fiha babu shirka li'anna ma'ana qawlihim domin ma'anar fadar su illa sharikan sai abokin tarayya huwa laka naka ne illa sharikan sai abokin tarayya huwa mamlukun laka ai naka ne mausufan bi annaka tamlikuhu an sifanta shi da cewa Allah ya mallake shi wa tamliku kai ne kan mallaka wa tamliku ma malaka kuma Allah kai kan mallaki abin da ya mallaka an gane ko bai ma mallaka ba wa tamliku ya kamata ya zama to wa ma malaka ne to amma dai wa tamliku Allah ka mallake shi an gane ko ka mallaki ma malaka abin da ya mallaka in ma shi na da abin da ya mallaka wallamu huna lil milki na allamu lil milki tana nuna mallaka la li alakati sharika ba tana nufin sun yi tarayya da Allah ba domin da an ka ce abin nan su gumakan sun yi abin nan tana nufin ba tana nufin ya yi tarayya da Allah ba a tana nufin ya mallaka malin ya ce to in an ɗauki lamunkin ba tana nufin tarayya da Allah ba ana nufin a'a shi ya mallaka to kuma kasancewa ya mallaka ba shi ki nuna Allah bai mallake shi ba da abin da ya mallaka malin ya ce to wa hadha istithna'u wannan togewa da aka yi ko togaciya yahtamilu tana ɗauka an yakuna haqiqiyan tana zamantowa haqiqi wa yahtamilu an yakuna majaziyan tana ya zamanto majazi kamar da suke cewa majazi kinan ba haqiqi ba ko uslubun min asalibil lughati al-arabiyya malam yace to bayanul awwal kenan bayanul awwal sai ta zama to bayani na farko malam yace to anna to in mun ka ce haka bayanul awwal anna in qulna inna allaha haqiqatun fil ma'anal am in ma mun dauki cewa ita lamun tana nuna ma'ana ta ami fi mawaridiha a wurin da ta gitto cikin lafazin da ta zo ko nasi ko aya ko hadisi ko cikin magana wa huwa al-ikhtisas tana nufin keɓanta yakunu qawluhum zai zama to maganar su la sharika lak babu abokin tarayya gare ka yace amman ya zamanto ya haɗe fi nafi kulli sharikin dukkan kowane abokin tarayya yudafu ila Allah ta'ala wanda za a danganta zuwa ga Allah bi jihati ikhtisasi ma saboda keɓantar wato ma an gane ko bi jihati ikhtisasi ma kidan sai zamanto ya keɓanci ma fa yadkhulu fi nafi min jihati lafzi sharik an gane ko kidan sai zamanto ya shiga cikin nafi korewa min jihati lafzi sharik ta fuskar lafazi na ashirik almudafu wanda an ka danganta bi jihatil mamlukiya wato zuwa ga jiha ta mallaka nan malam yana yin larabci ne wanda ba kowa ke iya fahimtarsa ba yace to wa huwa shariku zaidin wa amrin kamar a ce wannan shariku zaidin ne yayi tarayya da zaidu wa amrin da amrin laraba suna amfani da zaidu da amru wani lokaci ba suna nufin wani mutum da mutum ba ana nufin wani da wani kai kamar da ma bahaushe ke cewa wani da wani wa nahwihima da waninsu sun ma yaqta'u alaihi listithna sai a kore sai a yanke toge wadda aka yi fa yakunu listisna'u haqiqiyan sai kuma ya koma haqiqi bayan an kore to kenan wa in qulna ba ne ce in mun ce innaha mushtaraka bainal ma'ani thalatha ita lamun tana ɗaukan ma'ana uku kina a wannan wuri al-mawjuda a wuraren da waɗannan suka zo cikin wannan talbiya la sharika lak an gane ko fi mawarid istimaliha a wurin da an kai amfani da ita cikin nassi kenan shine mawarid nan inda ta zo ko cikin magana ko cikin nassi ko aya ko hadisi malam yace wahiyal milku wani lokacin lamu tana zakuwa al milku in nace al baitu laka ina nufin milkuka naka ne mallakaka ne wal istihqaqu ko ko ta lokacin wani lokacin lamun tana zakuwa tana nufin istihqaqi cancanta an gane ko kina in nace hadha laka kina an hadha wato anta tastahiqu ka cancance shi malam yace to wa yuqalu ana cewa lil ikhtisasi wani lokacin lamun tana zakuwa lil ikhtisasi keɓanta in nace haza laka ai mukhtasun laka an keɓance shi gare ka wal illiyati wani lokacin tana zakkuwa lil illa an gane ko haza laka wannan don kai aka yi shi shi yasa lamun haruffa suna ɗaukar ma'anoni daban-daban sai ka nemi littafan huruful ma'ani lamun tana ɗaukar ma'ana fiye da goma to kaga akwai matsala shi yasa ɗalibin ilimi ya kamata ya nemi wannan kariba cikin littafin mafatihu tafsir na ustad dr ahmad sa'ad al-khatib za ga ma'anar lamun za ta ɗauki ma'ana kusan za su iya ga kusan ma'ana guda talatin malam yace to fa qauluhum fadar su la sharika lak sun kore ma Allah abin tarayya sun ce babu abin tarayya baka da abokin tarayya ya kunu amman ya nuna cewa kowane iri sun kore aidan inda man yajuzu hamlal mushtarak ala mafhumihi kenan wanda ya dauki cewa ana iya dauka al mushtarak kalmar da ke daukan ma'ana daban-daban sai a dauke shi ala mafhumihi akan sabanin ma'anar shi fi halatin wahida a cikin lokaci daya tunda in abu yana daukar ma'anoni biyu kishiyoyin juna to shin duka muna iya cunkusa su mu haɗa su mu ce duka yana iya ɗauka su amma wannan ga dalilin da ya samu kace ya ɗauki wannan wannan ga dalilin da ya samu kace ya ɗauki wannan ko ko dai inda yana ɗaukan ma'ana biyu dole sai dai guda mas'ala ce wadda an yi saɓani amma da yawa daga cikin malaman usulul fiqh sun tafi cewa kalima tana iya zuwa cikin lafazi tana da ma'anoni daban-daban kuma dukkansu suna iya shiga amma sai dai a bambanta ta wannan fuska wannan ga abin da yake ɗauka wannan fuska ga abin da yake ɗauka mai so sai ya karanta al-mushtarak cikin littattafan usulul fiqh zai gane wannan malam yace to fa yakunu listithna'u aidan sai ya zamanto toge wanda aka yi haqiqiyan ta haqiqa ce kama marra kamar yadda anka nuna da anka ce illa kin nan shine istithna'in da aka yi to sai ya zamanto kore wanda anka ta zamanto ta haqiqa illa sharikan huwa laka kiran haqiqi ne babu wani shariki sai wanda na Allah ne wanda Allah subhanahu wataala ya mallake shi malam yace to wa amma ala qauli man la yujawwizu zalika wanda bai ɗauka cewa harafin yana ɗaukan ma'anoni daban-daban dole duka sai an ɗauke su ya ce ya kunu nafi waridan ala ahadi mafhumatihi kenan sai zamanto dole ɗaya ne daga cikin ma'anonin da lamun za ta ɗauka shi kaɗai za a ɗauka wa huwa alaqatu sharika sai a ɗauki wato allamu li sharika tana nufin sun yi tarayya da Allah kenan su waɗannan allolin fa yakunu listithna'u ba'dahu majaziyan sai istisna'i ya zamanto majazi ne da an ce illa sharikan domin an ce sun yi tarayya to kenan illa sharikan sai zamanto an karfafa ma'ana ne ta cewa an kore wani shari'i kuma an tabbatar da shi amma an ce tana ɗaukar duk ma'anonin to nan ne za a samu matsala tun da bai yiwa a ce abu yana ɗaukar tarayya kuma da rashin tarayya to wace za a ɗauka daga cikin su to sai a ce illa sharikan sai a ce sun yi sun yi istitna'i ne munqati lakin sharikan kenan banda wato wani abin tarayya sai zaman to kenan nan munqati za a ɗauka shi malam yace to in an ɗauke shi cewa dole sai ma'ana guda yake ɗauka yace to in an ce illa sharikan nan fa yakunu istisna'u ba'dahu majaziyan sai da manto istina'i ne majazi ba haƙiƙi ba min babu ta'kidil madhi bima yushbihu dham kenan sai da manto kamar in an ce ba ka da abokin tarayya sai abokin tarayya to kenan kaga ai magana kamar ta ci karo da juna to amma da an ka ce baka da abokin tarayya an yi madhu ta'kidul madhi bima yushbihu dham sannan kuma sai an ka zo da abin da yake nuna kamar zargi malam yace wa huwa nau'un min anwa'il balagha an karfafar da yabo ga Allah da abin da yake nuna wato zargi tunda an ce ba ka da abokin tarayya sai abokin tarayya wanda kan mallake shi to kaga da an ka ce wanda sai abokin tarayya kamar zargi ne an gane ko ma'ana sai abokin tarayya wanda ka mallake shi amma ga illa sharikan tamlikuhu sai wanda kan mallaka to kaga nan kamar an yi abin da bai dace ba sannan kuma sai an kai karfafar da almadhu da an kai ma Allah bi ma yushbihu dhamm da abin da yana nuna kamar an yi zargi kenan dai magana su kamar tana son ta ci karo da juna malam yace to wa huwa nau'un min anwa'il balaga yana daga cikin nau'i na nau'uka na balaga mazkurun fi ilmil bayan ana ambaton shi a cikin ilimin bayani wani nau'i ne da aka ce ma ilmul bayan a cikin balaga domin balaga akwai ilmul ma'ani akwai ilmul bayan akwai ilmul badi' malam yace to wa shahiduhu abin da ke shaida irin wanda ake bada misali kenan nan shahid abin da ke bada misali qaulu sha'ir wato magana sha'iri in ka ji an ce istashhada ma'ana kamar ya kafa hujja ya kafa dalili ba ana nufin ya bada shaida ba wani lokaci malam yace an ka ce wala aiba fihim ba su da wani aibi ghaira anna suyufahum sai dai takubban su bihinna suna da fululun min qira'il kata'ibi an ka ce fululun kamar akwai wato lankwasa lankwasa min qira'il kata'ibi saboda kutsa mayaki da kashe runduna to kai an ce mutum bai da aibi sai aibi na kutsa ma runduna to ai wato jarumta jarumta ai ba aibi ba ce, to amma da ce wala aiba fihim ba su da na aibi ghaira sai ga aibin su sai ce to kuma su mutane ne waɗanda suna takubban su har sun lallankwashe saboda mi saboda yin yaƙi wajen kutsa ma makiya to kaga wannan ai ba aibi bane kaga an yi ta'akidin wato wato abin nan zargin su da aka yi an yi ta'akidin shi da an yi ta'akidin yabo da abin da kamar in ka gani shi sai ka sa tsammani kamar ba yabo ne alhali yabo ne tunda an ce mutum bai da aibi eh an yaba shi sai an ka ce ghaira banda ka gana akwai matsala to nan ma da sun ka ce la sharika lak an gane ko baka da abokin tarayya ai sun yabi Allah sai sun ka ce illa sharikan to haka kamar nan sun yi zargi ne amma da sun ka ce tamlikuhu sai Allah ya mallake shi to kaga kamar kuma abin ya kuma zuwa ga yabo wannan shi ne abin da malam yake son yace a gurguje malam yace ma'anahu abin da ake nufi in kana haza aiban in dai akwai aibi to fi ma aibin akwai aibi in dai akwai aibi to aibin su shine zuwa wajen yaki da cin nasara to kaga wannan ba aibi bane wa hadha laysa bi aibin wannan malam yace wannan ba aibi bane fala yakunu fihim aibun kinan ba za a samu aibi a cikin waɗannan mutanen ba da sha'iri ya faɗa fa kaza huna malam yace to haka ne a wannan wuri ma'anahu in kana sharikul mamluku laka in dai har ya kasance abokin tarayya almamluku wanda kan mallaka laka naka ne ko don kai ko ka cancanci ka mallake shi ko kuma don saboda ka mallake shi yasluhu sharikan in ya cancanta ya zamanto abin yabo to falaka sharikun to Allah kana da kana da abokin tarayya wa huwa la yaslihu la yaslahu sharikul sharikan lak shi kuma wannan guba kan ba za su cancanta ba su zamanto abokin tarayya gare ka fala yakunu laka sharikan to baka da abokin tarayya li'anna kulla ma yadda'i annahu sharikun laka ko yudda'a duk abin da anka kira yas anka ce abokin tarayya ne gare ka fa huwa mamlukun laka to ai mallaka ka ne wa hadha ma'ana malin yace wannan ma'ana huwa al-muradu bi qawlihi ta'ala shine ake nufi da fadar Allah subhanahu wata'ala daraba lakum mathalan min anfusikum Allah ya ya buga muku misali daga kawunanku a cikin suratul rum aya ta 28 inda Allah ya ce halakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a shin abinda da muku tan mallaka kuna da abokin abokanan tarayya ai ba ku da abokin tarayya cikin abubuwan da kun ka mallaka abinda Allah an naka ai baka tarayya shi da wani to haka Allah subhanahu wataala ya halicci gumaka kuma ya tarayya da su to kaga abu ne wanda hankali bai zai karbe wannan ba to in an ce wannan ma'anar magana su a zahiri kamar tana nuna cewa ai babu shirka to ya zamu bada amsa duk shine yasa malam ya kawo wannan bayani malam yace kulna zamu ce Allah wajhil awwal akan magana ta farko innahu laysa bi sahihin ba ingantacce bane li'annahu law ja'alna lamu haqiqatan da mun sanya lamun ta zamanto ta ma'ana fil ma'anal am kamar ana nufin ma'ana ta ta haɗe gaba ɗai an gane ko wa huwa al-ikhtisasu shine ke banta shine ma'ana ta ta'am yalzamu minhu al-kufru ma'ana shi zata zo ga kafirci haythu wujida nafyu shariki sai da anka samu anka kore wanda zai tarayya da Allah min ghairi istithna'in ba tare da an yi istithna'i ba li'annahu yalzamu minhu nafyu mulkihi ta'ala shariku zaidin wa amrin kinan za a kore cewa Allah ya mallaki zaidun da amrin wa nahwihima da wanin su wa huwa kufrun shi kuma kafirci ne domin da an ce Allah bai mallaki wani abu ba da an fitar da ko da abu guda ne komi mallaka Allah ne alhamdulillahi rabbil alamin da an ce Allah bai mallaki kaza ba to wannan ya zan kafirci malam yace to kuma wallazimu muntafin kenan abinda kuma yallazimta kenan an kore shi li'annahu imanun mahdun bila khilaf domin in an ka kore kafirci za a tabbatar da imani ne in ko kafirci ya tabbata to kuma an kore imani shine ce wallazimu muntafin to sai amsa ta wato akan mas'ala ta 498 malam yace fa in qila idan aka ce inna ma lam yakun kufran ma umumihi idan aka ce ba kafirci bane da sun ka ce la sharika laka ba tare da kuma ya haɗi cewa Allah bai da abokin tarayya ya kibanta لأن الحقيقة العرفية دومين حقيقة عرفي دول سيكا كانت حقيقة عرفية ده حقيقة شرعية ده حقيقة لغوية يعني أنك فدي كلمة يعني أنت حقيقة شرعية شيني أبن الشريعة تكي نفي دي إتا يعني أنت حقيقة عرفية شيني أبن متاني سكا سابا مغانا سكي نفي دي شي يعني أنت حقيقة لغوية أنا نفي أتكين يارن لاربتي أبن دا أكي نفي دي شي تو كاغا wannan cikin ilimi yana da kyau kenan malam yace to in an ce ba zai zama to kafirci ba tare da kuma duk ya haɗe ma'ana li anna al haqiqatu al urfiyya inda adam al istithna domin ita haqiqa urfiyya inda adam istithna in ba a samu togewa ba nafi kullu sharikin yudafu ila Allah ta'ala ta kore dukkan abokin tarayya wanda an ka danganta zuwa ga Allah bi alaqati sharik saboda mi saboda an nuna wato wannan alaka ta tarayya la nafi kullu sharikin yudafu ilaihi ba wai tana nuna cewa ba an kore dukkan abokin tarayya yudafu ilaihi wanda za a danganta zuwa gare shi bi jihatin ma ta wata fuska kenan in an ce an kore kowane abokin tarayya ta fuskar ya zamanto daidai da Allah ba ana nufin ba a'a tarayya ta wata fuska ba kinan ba ke bantatta ba yace to in an ce la nafi kulli sharikin yudafu ilayhi bi jihatin ma ta wata fuska yace to fasaratul haqiqatul lughawiyya majhura sai zamanto haqiqa ta luga an kaurace mata bil haqiqatul urfiyya saboda haqiqa ta urfi saboda su in sun faɗa sun san abin da sun kace kenan urfin su ne amma lughawiyya in ana magana da larabci an san abin da an kace to kaga wannan dole sai ka bambanta su in ba haka ba zaka je kai fassara kalima ta sallah a larabci tana nufin addu'a ko ka yi kira. Sallah wato a shari'a kuma tana nufin aduka a yi sallah. Shi yasa inda Allah ya ce, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim." An ka ce annabi yayi salati ga mutane ba ana nufin musu irin wannan salati na shari'a ba, na ana nufin musu addu'a. Kuma ba ana nufin annabi yayi musu sallah ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai sallah ba ga wani mahaluki in ba Allah subhanahu wataala ba. To kaga in baka sani ba, haƙiƙa urfiya mutane sun saba magana kamar an ka ce dabba duk abin da ke tafiya bisa ga ƙasa sunansa dabba to amma an ka ce addabatu galibi urfiya ana nufin abin da yake tafiya akan kafafuwa guda hudu dan haka sanin haqiqa urfiya da lugawiyya da shar'iyya kuma idan suka zo za a gabatar da shar'iyya ne sai an ga ma'ana ba za ta fita ba sai a dauki lugawi urfiya in an ga ma'ana ba za ta fita ba sannan a dauki lugawiyya domin ita ce a ammu to malam yace to fasaratil haqiqatul lugawiyya mahjura haqiqa ta larabci na abokin tarayya sai an ka kaurace mata bil haqiqatul urfiyya sai an ka kuma zuwa haqiqa ta urfiyya domin su mutanen makka a wannan lokaci in sun faɗi sharik sun san kone iri suke nufi ba wancan sharik ba wanda ya shafi kowane wanda a larabci in an faɗa inda adam istithna idan ba a toge ba kidan da aka cewa la sharika lak illa sharikan in ba a toge ba la sharika lak nan ne za a yi cewa ko sun ce la sharika lak ko da ba su kawo istithna'i ba ai su suna yin shirka domin suna bauta ma gumaka kenan su in sun ce la sharika sun san wace iri suke nufi malin yace to wal jawabu an asli su'ali ba da amsa akan asalin wannan su'ali annahu su'alun hasanun tambaya ce mai kyau muhaqqaqun wanda an tabbatar da ita wa anna hadhihi talbiya wannan talbiya tauhidun mahdun tauhidi ne zalla ala taqdireni akan taqdiri guda biyu fa in sahha naqlu in an samu ingantaccen wato ingantaccen riwaya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam naha anha ya hana ta fa inna ma naha anha ya hana ta ne li'annaha tuhimu ithbata sharik domin tana kamar sawar a sa tsammanin cewa an tabbatar da abokin tarayya li muqtadal istithna saboda istisna'in da suka yi inda qasirin nazar a wajen waɗanda suke da gajeren tunani wa hum awamun nas sune wato gama garin mutane fali hadhihi al mafsada naha anha saboda wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana ta kinan shi malam abin da ya tafi cewa wagga talbiya da suke yi labbaika la sharika lak illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka ba ta ɗauki a zahirinta da shirka domin an ka ce Allah bai da abokin tarayya sai abokin tarayya wanda ya tamlikuhu Allah ya mallake shi to ai ana nufin kinan kinan babu abokin tarayya ga Allah tunda in kan mallaki abu ai ba abokin tarayya kamar kinan babu shirka an gane ko ko mun ɗauki istisna'in umumi ne ko ba umumi bane to amma a hakikatan duk kalmar da za ta iya ɗaukar ma'ana ta shirka ai a nisantar da ita sannan kuma ai tabbas suna bauta ma gumaka kuma sun nuna cewa ai suna bauta musu ne don su kusantar da su ga Allah ba suna nufin da su da Allah duka ɗaya bane Allah ya faɗa walladina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa waɗanda sun kariki waɗansu alloli waɗanda ba Allah ba sun ce sun rike su ne don su kusantar da su zuwa ga Allah to kinan su da kansu sun ce sun sanya su wasa'it ne ba suna nufin daidai da Allah subhanahu wata'ala suke ba da haka dai wannan dai akwai hatsari kuma akwai nuna kafirci cikin wannan kuma ko da mun tafi cewa akan saddu zara'i ne bale ma talbiya ta jahiliya talbiya ce wadda Allah subhanahu wata'ala bai yarda da ita ba sun sanya shuraka a ga Allah amma hakikatan ba shuraka a bane hayaniya ce wasa'it ne da kuma tazyinu shaitan da haka wannan shirka ce da kafirci kuma nisanta wannan shine a nuna cewa akwai kafirci ki domin in sun ce la sharika laka baka da sharikan illa sharikan ai sun sake tabbatarwa to in sun ce tamlikuhu ya nuna basu da hankali tunda sun ce abokin tara ne kuma Allah ya mallake shi wannan ya nuna cewa shirka ce tufka da walwala ce da haka wannan akwai alamun shirka a cikin ta a zahiri wallahu ta'ala a'lam to ƴan uwa musulmi shi ne bayanin da malam ya kawo kuma a ƙarshen suratu Yusuf mun kai ƙarshen suratu Yusuf a cikin waɗannan littattafai guda biyu da muke tafiya sai a wani lokaci na gaba a darasinmu na gaba za mu zo mu dora in Allah ya ba mu iko kuma ya ba mu rayuwa da lafiya nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh